بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كان uwa musulmi wanda muka saba halartar wannan masallaci na juma'a na kofar wunfi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta litinin wanda take daidai da bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ta yi daidai da sha tara ga watan hudu a miladin isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da daya za mu ci gaba da tasirin mu da muka saba insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi irin wato ya rarrance da waɗannan abubuwa waɗanda suke shiryarwa bisa muhimmancin su abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya samar na walha da dare da kuma yadda ya nuna ba zai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi ban kwana da shi ba bai yi shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya maka falaloli da baiwa masu yawa a baya balle yanzu da ya tsora maka wannan babban aiki na isar da sako ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai same ka kamar wannan dai an yi ne daidai da hankalinmu Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya san yanda yayi abin amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa a dai da kai ta ma'ana shine ai maraya ne yi kada shine ma'ana alam ya ji duka yace da ban yi ka maraya ba da na samar da kai a matsayin maraya kuma fa'awa ubangijin ka ya tarar da kai maraya yakan tozarta in bai yi sa'a ba ya zama ba mai ɗaukar nauyinsa ba mai kula da amma Allah subhanahu wata'ala bai maka haka ba ya tarar da kai zuwa ga kakanka abu mutsalif daga baya ya tarar da kai zuwa ga babbanka abu tsalif wanda suka ɗauki nauyinka suka ba ka kulawar da duk mai uba yake samu saboda kamar yadda ibnu kasirin ya ruwaito ko ya rubuta a tafsirinsa cewa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu lokacin manzon Allah yana cikin cikin mahaifiyarsa kuma sannan ita ma mahaifiyar nasa mareta uba ce sannan ita ma mahaifiyar nasa ta zo ta rasu bayan yana da shekara shida a raye ta ga maretin uwa ke sannan ya shiga hannun kakansa kakansa abdulmuttalib yana rainonsa lokacin da ya cika shekara takwas shi ma abdulmuttalib din ya rasu sannan ya koma hannun babbansa abi talib ya rayu a hannunsa har ya kai shekara arba'in Allah ya masa wahayi kaga raino kan raino raino kan raino amma duk da haka babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka cewa wuri kaza da ya zauna bai ji daɗi ba ko ba a kula da shi ba wannan duka baiwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya masa shine Allah yake tunatar da shi da wannan baiwa duk wata ni'ima da Allah ya masa Allah baya manta ko kai ka manta shi baya mantawa wajibi ne a gare mu ga baki ɗayan mu kowannen mu je ya koma ya yi tunani ya ga menene Allah subhanahu wata'ala ya masa tun zuwa duniyar zuwa yau ya gode wa wannan ni'ima in baka gode wannan ni'ima ba Allah yana jin ka baki kuma Allah zai hukunta ka bisa rashin godiya kowannen mu akwai ni'imomi masu dimbin yawa da Allah subhanahu wata'ala ya masa wanda ta tantance godiya wa Allah a kan Allah subhanahu wata'ala fa'awa ya tarar da kai zuwa ga masu kulawa da kai wawajadaka dalan ya same ka baka da alƙibla a shari'a ba wai kamar yadda wasu ke lissafawa wai dalan a kwata-kwata Allah yana cewa wannan jini za hawa ma dalla sahibu kuma gawa manzon Allah bai taɓa dalal ba bai taɓa halaka ma'ana ya same ka baka samu alƙibla ta musamman da ka riƙe a kan shari'a fahada sai ya nuna maka hanya ta hanyar kawo maka wahayi daga mala'ika jibrilu wanda wannan mala'ika jibrilu ya nuna maka hanyar da za ka bi wajen bautan Allah wannan aya akwai ayar ƙur'ani da take fassara ta a suratul shura aya ta hamsin da biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ma kunta tadriman kitabu wala iman da ai baka san wani abu qur'ani baka san wani abu imani ba Allah subhanahu wa ta'ala ke dora ka akan wani wannan kuma duk da muka yi shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da tsarin dan adam kuma ya hau hawar da shi martaba zuwa martaba don haka akwai lokacin da bai zama annabi ba a cikin lokacin da ya zo a jiki amma mun sani cewa shi annabi ne a cikin ilmin lahil azali tun tun tun tun saboda kafin a wasu suna duba bidayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar daga lokacin da ya shekara arba'in aka kawo masa wahayi a lokacin ne aka masa komai kuma ba haka ba kuma ba ba hadisi ba ne ya faɗa haka Allah ne ya faɗa haka da kansa a Qur'ani cewa tun azal tun tun tun awwaliya na kalku tun farkon farkon halitta Allah ya yi annabi a matsayin annabi kamar yadda aka ruwaito an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam mata kunta nabiyya wai yaushe ne ka zama annabi ne ya ce wa adamu bainal ma'i wa lokacin annabi adamu ga laka can ga ruwa nan ba haɗa ma an faɓa wa balle a a yi lakan annabi adamu nake annabi wannan kuma faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi yana komawa ne ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna lokacin da Allah ya karfi nan lauyan alkawari a kan annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikmati abinda zan ba ku na annabta da hikima idan na ba ku thumma ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum ya zo da abin da yake daidai da abin da aka ba ku na shiriya la tuminunna bihi za ku yi imani da shi wa a wani lokaci ne aka yi wannan sai da aka aiko annabi tukunna a ina aka yi wannan taron inda Allah ya ce ya tara annabawa gaba daya a kadan lawa min saqan nabiyyi a an yi wannan taron ne tun ba a yi mu ba gaba daya tun a wani lokaci da ake ta masa alamun zarni tun lokacin da Allah ya yi mu gabaki daya rawukan mu suna matsayin kamar wani abu da za a ce kiyaki lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kina yake ce masa yawma alast tun ranan alast tun ran da Allah ya tambayi halitta ba ni ne ubangijin ku ba muka ce bala ba mu ko muka ce bala ba sai da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai a matsayin shugaba ya ce bala sannan muka amsa to a lokacin Allah ya fara bayar da appointment shine ya ware waɗanda suke sune special mutane sune annabawa da mursalai yace to zan ba ku littafi zan ba ku hikima idan kuna cikin aikin ku sai wani manzo kuma za ku rasulun an kawo ku fi da mafaraji ma'arifa sannan wani manzo ya zo muku da tuminun nabi za ku yi imani da shi ake tambayar suwa to kar ka bata lokacin ka annabi bai san annabi ne masa ba annabi bai zuwa ne ne ba annabi duk kana bata lokacin ka anan Allah yana cewa annabawa ne su imani da wa don haka annabawa ke nan mu'minan manzon Allah su suka fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya imani da kai sai ya ji ka kuma daraja Allah ke ce la tuminun da shi za ku yi imani da shi tambaya ta farko kenan ta biyu wala tansurun nahu ba imani da shi ba inda za ka zo annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Ibrahim ko annabi Yusuf ko wane da annabi zai bayyana kana annabi za ka yi ritaya ka dawo kwamandan yaki a ƙarƙashinsa shi da tansurun nahu za ku zama kaman albabu na Madina tambaya ta uku a kararsu kun furta wannan cewa annabi ne shugaban ku shine jagoran ku shine za ku yi imani da shi wa akhadtum ala zalikum ithri kun dauki nauyi wannan nan nauyin alƙawari Allah ya amsa mana yake ga amsan da suka bayar yace qalu aqararna suka ce mun yi furuci mun yarda qala sai Allah subhanahu wataala ya ce fashhadu to ku shaida mun yi wannan alƙawari da ku babbar magana Allah da kansa subhanahu wata'ala sai ce wa ana ma'akum ni ma ina tare da ku mina shahidi ne cikin masu shaidawa cewa wannan bawa na babu kamar shi ne shugaban ku shi ne na zaɓe shi a kan ku saboda haka ka daina ɓata lokacin ka tun tuni annabi ya zama shugaba tun ba a ma yi halittar an kawo mu duniya to amma akwai akwai maganar bambanci tsakanin wanda ba su yi karatu da ya dace ba ban ce ba su yi karatu ba ba karatun na ce musu da ba su yi karatu da ya dace ba ba su iya bambanta attakawinin ruhi da attakawinin shakasi ko aljisni lokacin da Allah ya manzo Allah matsayin ruhi ko a lokacin da manzon Allah ya manzo Allah a matsayin haske da lokacin da Allah ya manzon Allah a matsayin jiki ba su bambance kuma da bambanci wannan magana duk ana magana lokacin da Allah ya manzon Allah a matsayin ruhi tun a alamin zari tun a yau ma'alar in a zo ana magana ko bayan shekara arba'in da haihuwarsa an aiko masa mala'ika jibril wannan kuma a takawini kyakasi kenan ko aljiki lokacin da zai fara aiki a matsayin sanadi amma tuntuni annabi ne kafin a yi tasawilin mu a shakar tunda isa ibn maryam yana cewa wa mubashiran bi rasulin min da yake bi rasulin ba a tun lokacin annabi ne ya san annabi ne mubashiran bi rasulin ya ati min ba'adi har ma Allah ya masa suna tuntuni ismuhu ahmad to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa ya bayan ya samar da kai lokacin ba a baka wata shari'a ba amma ba wai bai san shi ko ko lokacin da baya addini ko ko yana wani addini daban ko bai san wani addini babu shari'a a gabansa wanda da ita zai yi aiki ya nuna wa mutane inda za su dosa shine wa waje na kabala na'am imam al-jalal jalaluddin yace wa wajadaka dhalan amma anta alayhi al'ana ya same ka baka san inda baka san abin da kake kansa a yanzu ba min shari'a na shari'a fa hadaka ilaiha sai ya hada ka da shari'an yanzu na malamai sun yi ta maganganu da yawa amma duka dai sun kore danganta annabi sallallahu alaihi wa sallam da wani abu da ya shafi rashin fahimtar addini wa wajadaka a'ilan ووجدك عائلا فأغنى wa wajadaka ya same ka a'ilan baka da komai ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matalauci manzo Allah ba matalauci bane duk wanda yake da ubangida ubangidan da yake zai baka komai sai yanda kai sai yanda ka ga dama kai ko ba ka da titi kai mai kuɗi ne ko ba haka ba ne to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tunda Allah ya yi bai taba zama a matsayin matalauci ba shi abin da yasa baya da karkace ne ku ne kuke ajiye tarkace saboda ba ku amince matalauci ba ku ne kuke ajiye tarkace saboda kuna tsoron kar ku ya ƙare ku rasa yadda za ku yi da shi amma wanda yake ɗebowa daga kumfa ya kunu shi ba ya bukatar ya tsara an gane ko shi ba ya bukatar ya tsara to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya da wani abu a a hannunsa a ajiye da zai ce wannan kuɗi ne ba wai saboda a to kai yanzu kai din nan ka zo ka wuce wata mota ta ce in kana so in zama maka zinare ka dauka tuka ne ka tafi da ni gidanka yaya eh to ne za ka ko to ne manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa su ne manya manya guda biyu suka ce ka mana izini mu zama mu zama maka zinare sai yanda kai da mu kar ka manta fa wanda ya ba ma wani kafiri ma inna mafatiha hu latanu bil usbati ulul quwwa ne fa ya ya aiko shi kar ka manta wanda yayi wani annabi ya ba shi mulki ya ba shi aljannu ya ba shi mutane ya ba shi komai ya ba shi dukiyoyi masu yawa shi ne ya aiko shi kuma bai kai wannan annabi inda zai bullo ba fadin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama saboda haka dan me yasa annabi zai tara kuɗi me zai yi shi yasa ba wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ya zauna cikin yanayin da baya da kuɗi ba a ka manta ne ita sai da suna halimatu sa'adiya da ta karkare a yaya ta zo makka a bushe a yankwane nonon ta ba komai raƙumanta a yankwane ba nono a ba nono a hantsanta jakinta da ƙyar yake ɗaga ƙafa yake tafiya ko tun da ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin rainonta me aka ce me ya faru a ranar kawai tana sa manzon Allah a kan kirjinta sai nonon ta ya fito da ruwa ya sha yaron da take shayarwa ya sha shi ma ya koyi suka yi bacci da ko ba sa yin bacci ko sannan tana tsora shi a bayan taguwa sai kaguwar nan nonon sai suka da hanta suka tatsa suka sha da ita da mijinta mijin suka kama hanya za su koma bani ta aje sai sauri sai mutane suna ta ke halima ki jira mu mana ba wannan jakankin ba ne da raƙumancin nan ba ba ita ba su ne kan wanda kika zo da su masa wata ce su ne ta to gaskiya al'amarin su wani irin al'amari ne daga da ba da mu muke jiran ke kuma ke ne ke ne muke kira ki jira mu wannan ina zai gamu da wani abu wani laifi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sa yasa Allah subhanahu wataala ke cewa baka da wanda zai dauki nauyin ka sai ni ne na sama maka mai daukan nauyin wannan kuma haƙƙin Allah ne ya ga manzon Allah wannan duk abin da muke faɗa na manzon Allah nan waye masa to Allah kuma shine ya tantance cewa annabi na maka kaza na maka kaza na maka kaza haƙƙin sani an gane fa a gana ya wadata ka ga barin mutane ba ka bukata zuwa ga kowa sai zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala na فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم دون هكا مرايا تسكين بتجنش فلا تقهر karka rinjaye ta akan dukiyarsa ka ci masa haƙƙinsa wannan alkalamu bin nabi wal muradu ummatu ana magana da annabi na mu ake gaya mana amma ana magana a fara nuna wa annabi kafin mutanen da suke bin sa da fa kai maraya ne ga yanda kake ga yanda Allah ya maka dan haka wani marayan ma nan gaba karka masa tunda kai zama irin wannan yanayi ko ba haka ba to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi kaman ayan nan ne wal yakashal ladina law taraku min qalbihim zuriyatan bi'afan khafu alayhi kai da kake kankarin zaluntan wani kar ka faɗi tsoron kar ka mutu fa kana kokarin zaluntan ƴaƴan wasu marayu kar kuma kai ma ba Allah ya kace ka ya bar yara ƴan ƙanana kai ma ka bar me kenan wanda za a yi ma 'ya'yanka da kabari irin abin da kai ma 'ya'yan wasu fa za ka ji daɗi Allah ya so ka kiyaye wannan dan ba ku yi alƙawari da Allah zai barka ka rayu har 'ya'yanka su zama karfafa masu jin kansu wanda za su rike kansu karka karka sauya 'ya'yan wasu baka san yadda Allah zai mai da kai ba to shine Allah subhanahu wataala ke ce karka sauya wa maraya hakkin na'am wa amma sa'ila amma mabaracin da ya zo yana bara falatan har karka tsawatar da shi wannan ɗabi'o'i ne wanda aka zargi ibnul akaddi da su a baya saboda haka bai kama ba sifofi ne na marasa kirki a ce mutum dai baya tausayin maraya yana cinye wa maraya dukiya sannan kuma baya ƙaunan mabarata kullum ya ce a kama su a kulle su bayan ya ya hau kujera da ƙuri'ar lokacin kamfen kana ji lungu-lungu mu za mu taimaka ma waɗanda suke marasa ƙarfi less privilege za mu taimaka musu to gawon prudence za mu taimaka musu mu farfaso da su mu taimaka musu suna ba ka ƙuri'a sai ka juya ka zama wani abu da to Allah subhanahu wata'ala nan ma yana gargaɗinka ka ba abun mamaki ba ne fa gwamna ko sanata ko rep kai har shugaban kasa ba amma Allah yana iya mai da mutum mabaraci ba eh ba lallai ne sai ya ɗauki sanda yana bi lungu lungu yana bara amma za a iya zuwa wajen tafsirin nan kuwa ce to akwai wani an jinya kaza ta kama kuma gaki baya da komai duk abubuwan sun cinye saboda aka yana bukatan a tara masa kuɗi a ba shi za a zo gurin masu yana bukatan addu'a ko ba haka ba yana mabaraci shi ma ko ba haka ba ko kuma yanzu wanda ne yanzu na cikin halin fara layi duk an zaga likito asibitocin duniya abin da ya ce yanzu dai ku malamai mun dawo gare ku a gaya wa ubangiji a ce ta nuka zama mabaraci bara su fa sun tsara sai ta zo neman kuɗi ne ai bara iri iri ne Allah yana iya mai da kai mabarace ta inda baka sani kuma ko ba komai za ka zo bara lokacin da kake son ka tanta yanuwa ko ba bara ba ne da ma kun ga dai abubuwan da muka yi muku a jiha ko yin abubuwan da muka muku a majalisa da haka muna roƙonku to da kake nufi da kuna roƙonmu na roƙon ku ku sake ba mu dama ta biyu to a lokacin fa miskini ne wallahi sosai saboda tsoron ku yake ji ko ka tambaye shi mana an bayan tsoro ku miskini ne mutum dan Allah dan annabi sai mu samu ne sai mu sake koma dan Allah wani ba mu haka yake me wannan fara ne to da ka zaka iya zama baraci ta kowace fuska a taimaka a tausaya wa masu bara amma bara ba ɗan kwaran ba mabaraci wanda ya shiga halin ni azu yana neman mafita ɗan kwaran kuwa ya ci ya ƙoshi yana neman ƙari wannan ba shi ake magana ba amma sa'ila fala tanha a kamar matsalar da ake ta magana a kasan nan wallahi duk wani wanda ya shafi addini wallahi baya kan ba ko almajiri ko masu tsangaya ko masu menene kuma an faɗa duk da gangan masu faɗan haka suke yi ba wanda yake ɗaurewa bara gindi bara ai tsatsaski amma where is the way out shi ne mun gano way out su kuma sun yi binaya mafi yawanci wallahi matsalan almajirai da tsangaya wata matsala ta yi sauƙi magance ta sai dai son zuciya ya hana ba za a yi ba ko su shugabannin ba za su yi ba ko na ƙasa da su suna da mugun nufi don haka ba za su taɓa yadda su yi wannan bari in yi sakin wani example da ai ba a iya karmar in mun ɗauko maganan baya da yadda muke ta faɗa to mu yanzu an babu wani way out ma mai sauƙi an ciyar da almajan yan primary school ko ba haka ba yanzu primary school da suke cikin bauchi local gan kai ba bauchi local government ba bauchi city yaran da suke primary school da suke cikin bauchi city kawai sun kai yawan almajiran da suke bauchi state a ba su kai ya almajiran da suke bautin state ba sun fi ba su kai almajiran da almajiran da suke bautin state ba su kai yawan waɗannan yaran ba yan makarantar boko na firamare ba za su kai ba ka ɗauka ne ga firamarorin na gani baba jibi kobi shekal sai ka ɗauki irin waɗannan firamare sun wata tsangaya ce za ka samu da rabin wannan firamare kuma ana ba su abinci da kwai da masa ko da kwai da alale ko da ne ko ba haka ba to idan har da gaske ake yi ana son a raba almajirai da matsalan bara tun da su citizens ne na Najeriya they have their own share in the economy of Nigeria sai dai in su kamar da su bayi ne su ba 'yan Najeriya ba ko ba su da share a cikin economy na Najeriya kuma suna da choice din su life da choice din su in education abinda suka dauka morality karatu don su tarbiyyar da mutane su iya su ji tsoron Allah su daina cutan jama'a shine ko why ba za a zo a yi ministan makarantun tsangaya na Bauchi state da na Kano state da na Borno state da na Adamawa state da na menene a zo kawai shi kenan a ce duk a rika kai musu wannan abincin kuma duk lokacin da aka yi firamare a kai wa tsangayi salamun kaulan rabirahim ku gane bulala da inufan na kama wanda zai fita bara ni ma zan sa don biki yaro cewa ya ce je bara bayan an kai muku abinci a tsangaren kuma abincin da aka yi a tsangaren har alaran ma ya ci ma ya huta kar yi to na asiriyar malaman firamare su ma da su ake raba alalar ko ba haka ba har na ga wasu ma da yan ledar su ainihin jirga ba haka ba ne to alalar ma sai ma a kunsa maka ka zo ka ko a baka ce kawai ko a ba su ke nan an huta bara ta kare sai a yi kasara su a ɗin koyo ba a kawo idan idan zagaya babu tuntuɗa babu menene su kan ma abin su mai sauki ne ba su bukatan benci ba su bukatan tebur ba su bukatan tayar gabar ma kawai a zo a kawo ka da barguna a ba su a ba su yi nufin tsawon inda gaske muke yi sun ji shawara mu huta da matsalan bara kwata-kwata na almajirai a daina ma ɗago gaba ɗaya an ƙare ta kuma babu babu wani alaramma da ya isa ya ce mana wai ba za a koya ma yaranka a b c d e f g ba akwai alaramman da yake da baya da hancin akwai ya yake ke karanta hadar din ko yanzu kan ya riga ya zama ma gidan kowa da akwai boko kan na abcd da 1 2 3 ba alaran ban da zai ba sai maka lissafi har har 1000 har 3000 har har 1 million babu alaran dan haka da yake akwai alaran da ce haramun ne akwai matansa abcd ef sai dai ana so akwai matansa wani abu daban a raba shi da addini to da haka alaran ma kuma yanzu ranar yau ne babu karatu Qur'ani ranar alhamis da juma'a to za mu kawo wani ya zo ya koya musu abcd da lissafi da health da health da technology ku zo abin ku zo ku ba ku ba su abincin ku gani za su hana za su hana ku ba su abincin ku gani ku ba ma yaran abinci ku ba su abinci ku gyara musu wuri ku gani in kun zo koyar da wannan za su hana kan da kan boko kowa ya iya ana ran ma har har har computer ya iya inda yana zuwa ATM ya cire kudin sa babu tsoron yaki da boko ko yaki da yanzu to ya ka kun zuciya ya mana yawa babu san gaskiya wa amma sa'ila mabarati falatan har kar da tsawatar da shi وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك أما نعمة أبنجد كيامك فحدث جيا ومتاني lokacin da Allah ya maka ni'ima faɗi Allah ya maka kuma faɗan ni'imar Allah godiya ne ba alfahari ba ne ba wai kana bugan kirji bane amma da akwai yanda zaka faɗa ta fuskar alfahari akwai inda zaka faɗa ta fuskar godiyar Allah idan kana faɗa kana mumkin mutane na ji wani na ji wani to alfahari idan kuma kana ce mu Allah ya mana kaza mun gode wa Allah ya mana kaza ya mana kaza wannan kuma godiya ne da ni'imar Allah subhanahu wata'ala to idan annabi ma an ce ya faɗi ni'imar da Allah ya masa to mu waɗanda muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke al'ummansa kuma wani yana kokarin ya ƙaƙa ba mana takunkumi kar mu fito mu ce wa al'umma Allah ya ma annabi ni'ima kaza da kaza da kaza da kaza ya mana adalci shi annabin kansa Allah ya ce ka faɗi ni'imomin da ya maka kuma annabi ne kan buji buji ya faɗa ana sayyidu waladi adam wala faqara أنا أول شاكر أنا أول مشرف لواء الحمد بيدي آدم وكمل دونه تحت لوائي Ina annabi yana faɗa kan mu ko muka zo muna ce da jama'a to annabi mu fa babu gaban sa shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza kuma ya mutum ya ce mana wai in kai wannan kai bid'a amma ba zai hana ya zo ya ce shugaban su ya yi kaza ya asasa alheri ya yi menene to ga mu'assisul mu'assisina in ma ya asasa ga mu'assisu a fara yaban annabi a faɗi matsayin sa kafin a faɗi na shugaba ko na ko na ko na malam ko na wane ne a faɗi na annabi su sunna muji yasa annabi shi babu jin nasa shiru sai ne inda ka samu shinkafa fa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika hadis idan Allah ya maka ni'ima ka sanar cewa Allah ya maka ni'ima Imam al-Alusi yace kunta yatiman da kai maraya ne wa zalan da baka kai shari'a ba wa ailan da baka da wani kudi a hannun wani dukiya da ka tara fa awa kallahu Allah ya tsarar da kai wa hadaka ya tiryar da kai wa aganaka ya wadata ka fala tansa ni'matallahi alaika kar ka manta da niman da Allah ya maka fi hadi salat a cikin wayannan wurare guda uku na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك نعم bismillahir rahmanir rahim turo yanzu ne duk an koma kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk akan manzon Allah suke magana nan ana sake gaya wa manzon Allah ni'imomin da Allah ya masa kamar Allah ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith audan ala ga Allah ya ya maka ni'ima kazantar to ga ni'imomin alam najrah laka sadrak yauwa a gaya masa ni'imomin da ya masa Allah ya ce ka zarta ka zarta mutane da ni'imomin da muka maka bari mu tuna maka ɗan daga cikin ni'imomin alam da sharaha laka sadrak wannan sura ana ce mata suratul sharah suran haskaka kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ce suratul inkira duk ana faɗa mata haka makiyatun ta sauka maka ne tana magana ne game da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya da mukaminsa madaukaki a wurin Allah subhanahu wata'ala ta faɗi ni'imomin da Allah ya manzon Allah mabambanta sallallahu alaihi wasallam na haskaka masa kirjinsa da imani haskaka masa zuciyarsa da hikima da sanin Allah tsarkake shi daga zunubai da laifuka duka wannan duk ana nufin a kwantar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan karnuka na kafiran makka suna masa haushi to ya tuna ni'imomin Allah ya manta da abin da idan Allah ya haɗa shi da bala'in waɗannan karnukan kwarai tsawa to ya tuna kuma ni'imomin da Allah ya masa shigartar da shi gaba da tuna sharrin kamar misali ne aka taru ana ta maka hasara ana ta cutar da kai ana ta maka kullum kullum sharri sai kuma kaga kullum Allah na Allah na ƙara maka girma na ƙara maka wadata na ƙara sai ka kadala da abin da Allah ya maka kamar sai da abin da wa'anda suka yi bala'i ne biyu ga bala'in wannan arziki da daraja da Allah ya baka wanda yake jiran ka gode ga bala'in wa'ancan to kar kuma bala'in wa'ancan ya mantar da kai ni'imar da Allah ya maka ka daina godiya ka koma kullum kuka kake wa Allah kullum kuka kake wa Allah Allah wane sun dame ni sun mun kaza sun mun kaza Allah ya to ni ba na maka kaza na maka kaza ba maroƙa ma da suke cewa akwai wani kirari da maroƙa suke ka ce in ka gaba mu dame ka ba duniya ce ta dame ka in ka gaba mu dame ka ba duniya ce ta dame ka in duniya ta dame ka ba ta maka ba ruwan su da kai in ka gaba na maka hayaniya to duniya ba ta dame ka wani abin su da gani ko wasu kuma masu kirari suna cewa giwa dole a yi mata hayaniya ko yanzu jiwa ta za ta roki sai ga an tare hankali jiwa ta za ta da nesa dole a mata ita dole a mata hayaniya saboda babu wani duk ta tsole wa kowa ido to saboda haka tsole idan da kai ne ya wadatar da kai ga barin kuka wa Allah kuma ka cewa ga abin da suke maka ai an maka ne yasa suka yasa musallallahu alaihi musallallahu alaihi wasallam kullu zi ni'matin ma'qul dan dan ka huta duk wanda Allah ya masa ni'ima to zai samu ɗan hasara to idan baka in ka ga ka samu ɗan hasara to ka gode wa Allah kawai Allah ya maka ni'ima ne an gane to abinda Allah subhanahu wata'ala yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cewa duk abin da kafaran makan nan suke maka ya rasulullah alam na sharah laka sadaraka wai ba mu haskaka maka kirjinka bane kai tangaran kake a waye fa su cikin duhu suke duhun ne yake damu jahilci ya musu kasusu ya musu karka shine suke damun ka to kai da kake waye ina ruwan ka wanda suke cikin duhu sai kai kokarin shiryar da su kawai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul an'am wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya rufe shi ne sai haska kirjin ya gane addinin musulunci to su ba su gane ba ibn kasir yace ai nawwarna mun haka ka maka kirjinka waje Allahu fasiha muka sa kirjinka mai yalwa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin azabin da yake musu idan ya kuntata masa kirji dan abu ka dan sai ya tafasa kullum fushi yasa aka ji ake cewa wani mai yalwan kirji ne ana masa hargowa ana masa hayaniya amma baya cikin tashin hankali ba hypertension babu damuwa to yalwan kirji ne ta amma in kirji ka ɗan kuntatacce ne ana ɗan abu ƙaramin ka tafasa kullum sai a ji kana ta faɗa da mutane to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi manzon Allah yalwan kirji rahiba mai yalwa mai iya ɗaukan duk wani abu wasi a duk dai wa kama sharaha Allah sadrahu kazalika ja'ala shar'ahu fasihan yadda Allah ya saka kirjin manzo Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya sa shari'ar ta kuma ita ma mai yalwa tana da fadi sai dai mutum bai gane ba sai ya hukunta wa kansa amma shari'a tana da fadi kawai shi kenan misali sai Allah ya zarrabe ka da wanka sai kai ta tasbihi da daddare abunka ya wadatar da kai ga barin azumi wannan shi babu rayuwa ne yake ka kai kuma zaka shiga babu babu wata wata kofar daga kofofin rahaman Allah kofar zikiri wani Allah hore masa yawan karatun alqur'ani shine ibada ne kai a wazafi zai sauka kaza shi kenan kar ka damu ba ka iya azumi sai ka sauka alqur'ani hawa hawa wani Allah subhanahu wataala ya hore masa nafiloli da nafilolin dare a zuwa kowanne Allah ya ba shi kofar da zai shiga aljanna wani kuɗi Allah ya hore masa ya ɗiba ya ta bayarwa ya bayar ya ciyar ya shayar ya abin duka ibada ne kowa da irin specialization din da zai iya yi a cikin addinin nan to kaga yalwar addini amma inda baya da yalwa sai a ce duk abin nan duk sai ka yi kowace in baka yi kuma baka tsira ba to amma ga wani kawai tausayi ya fi kamar karuwan da aka ce ita shiga rijiya ma sai ta ta sha ruwa ya ta fito da kare yana ta lallaki zai mutu ta ce a wannan kare abin da ya same ni ya same sai ta koma cikin rijiyar ta dubi guga babu ta koma cikin rijiyar sai ta cire kofinta sai ta kamfato ruwan sai ta cije kofin a haƙorinta ta tattako ta fito rijiyar ta zo ta ba wa karen da karen ya sha kawai sai Allah ya masa gafara amma ba akwai kuskuren da malamai suke a karuwa ma ta shayar da kare ta tsayar da su karuwai suna suna saka ran suna suna zuba ruwa wai suna wannan misconception ne mummunan koyarwa ne ba haka ake nufi ba Allah ya yarda shine a hadisin aka ce Allah ya gode wa aikinsa sai ya gafarta masa wato Allah da ya yarda da aikin sai ya tusa mata siriya da ya tusa mata kiriya sai ta kyamaci karuwarsa sai ta bari ta zama mutumiyar kirki sai ta shiga aljanna wannan shi ne fassarar da ba wai kawai tana ci gaba da laifin da kuma ta mutu a karuwa kuma ta shiga aljanna ba abin da ake nuna in kana kyawawan ayyuka za su iya zama sababin kiriyarka ka kyamaci wannan mummunan aikin da kake yi sai ka shiga aljanna wannan shi ne saboda haka fuskokin da ake bi a tsira a shirya suna da yawa wannan shine ma'anan yalwan addinin musulunci saboda kar mutane su rinka ɗaukan kansu da yana daga cikin bisharorin manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya kamata a rinka isar mutane a rinka ba su tumanina na nafsu a rinka sa musu tumanina kar ka zo kawai kullum kai ta shaɗa bulala ko ɗan wuta ne ba hanyar tsira jahannama la za a bashiran kana bishara kana jadi mutane akwai mafita yawa akwai mafita mutane su gyara halin su za ka samu mafita ka gyara halin ka matukan dai kai kana nan da imanin ka Allah ta guda ɗaya ne baka da wani abu bai da wani abokin tarayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon ka sallah dai ba ta wuce ka cikin lokaci ga azumi ana yi da kai zakka ana kana baka da dukiyar ma da za ka yi zakka shi kenan ko kana da shi kana zakkan ko kuma dan kaɗan kana iya dan sadaka da dan abin da ka samu ga wawa sun zakar da kai duka ga sunan kana ɗawainiya ka samu abin da ka siyar da iyayenka ko ka taimaka musu haba matashi a yawan layin kai za aljanna ne ka mutu haka kar ka ji komai yawa kai dan aljanna ne ka mutu haka ka kwantar da hankalinka yawa amma dai kar a zuki ta ba kar a sha abubuwa kar kuma a yi tsada kar a yi abubuwa kuma a tara laifukan da kuma wani zai ci kwalanka a lahira saboda haka matasa wantar da hankalinku za ku iya shiga aljanna amma a yi kokari a ta kokari a gyara hali a yi ta kokari kar kuma a yadda iyaye tana Allah wa dare kar a yadda da wannan ko jarrabar ta Allah ya irin wannan halaye marasa kyau na matasan yanzu ka yi kokari ka rika kyautata wa iyayenka kuma ba uwa kawai ba uwa da uba saboda yanzu wasu daga cikin masu mummunan koyarwa suna nuna uwa ne kawai kuma halaka ne da uwar da uba da kai da uwar duk wuta za ku tafi in ba ku kyautata kun bi uban ba ko ba haka ne ba da uwan da uban duwo ta da uban da uwan da dan duwo ta za su tafi in ba su yi biyayya wa uban ba Allah ya ce ka bi su Allah Allah Allah sallallahu alaihi wasallam al-abu awsat abwabil janna uba shi ne kofan ka na shiga aljanna na tsakiya ko ka gyara kidin ko ka bari ya kide haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita kuma matar ita ma dole ne biyayya wa mijinta ita na son tsira saboda haka karka yadda ana ta gura mana kai shikenan sai ku zo ka zamanto kaman kuddaru ko ka zamanto kaman kaman kaman kan'ana da shi da uwarsa yadda suka saba wa annabin Allah gaba ɗaya suka yi asara saboda haka ku yi ƙoƙari ku kyautata wa iyayenku wannan Allah ya maka albarka Allah ya saka da alheri sai ka ga kafira dukkan mun nan wallahi ba kokarin mu bane Allah ya maka albarka Allah ya saka da alheri na sa muka gama abin da muka yi duk karatun ka duk wani kokarin ka wallahi in iyayen ka ba su Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alheri ka tare in kuwa har suka bar duniya suna Allah ya maka albarka Allah ya saka da alheri kar ka ji tsoron komai insha Allah saboda haka addinin musulunci addini ne fasihan samhan mai sauki mai sauki yau kana fama da ciwon kai da sauransu ka samu nafilan kwanta kai bai ba ruwanka da nafilan dare yi bacci ka samu kwanciyar hankali ka samu lafiya sai ran da ka samu sararin lafiya tukunna ka yi abin da ka saba yi ba tsananiyar addinin musulunci ba tsananta maka ba wanda aka tsora maka nan farillun nan su ne sallah azumi zakka haji kun ba ka iya a tsaye aka ce ka zauna in ba ka yi a zauna aka ce ka kwanta ina dattawan mu ɗan shekara saba'in tamanin ramadana ya zo a yi nitin azumi na saba a addinin musulunci sam hannu in ka san sana da chronic ulcer ko wani abun nan ko wani kishin ruwa shi kawai abinci abinka ko ba ta ba a rika kai da yanzu lokacin da ana baka fansho da gratuity dama haka musulunci ce in ka daɗe ka kufa kana bin Allah to ko baka yi ba ba a canja Allah ba ya ce a daina rubutu sai a ci gaba da rubuta kawai kana azumi kana azumi likitoci sun gaya mana mu ja hankalin dattawa masu shekara tamanin saba'in da sauransu mafi yawanci zuwa asibiti da ake da su cikin azumi sakamakon azumin da suke zai ga mutum yana fitsarin jini da duk da cikin da kaji ya ce yana fitsarin jini ruwa ne ya kasa masa a jikinsa saboda haka inna Allah yuhibbu an yuta wa kasahu kama yuhibbu an yuta azaimahu manzo Allah ya Allah yana son a ji saukin sa in sauki lokacin sa ya zo kamar yadda yake son a ji tsananin in tsanani kuma ya zo kai mataki ba a yafe ma ba sai kai azumi kai kuma da kilo tun da ka zo lokacin da da ka yi shekara 80 kana yi yanzu kuma sai ka huta abin kai ta ciyarwa shi ne saboda haka addinin musulunci samhan ne sahala addini ne mai saukin gaske kuma akwai wata hanya ma da likitoci suka bayar kamar dattawa ɗin sun ce su ɗan yawan shan ORT bayan an sha ruwa saboda ruwan jikinsu ya dawo domin su sake samun energy da za su iya ɗaukan azumi in suna son su ci gaba da yin azumi wani shirye da su ga shi ne ORT na sannan la haraja bi ba kunci cikin addini wala itar ba wani nauyi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala bi ba kunci a cikin sa qala abu hayyan abu hayyan yace sharhu sadr tanwiru har ka girbi dai ma'anar har ta tafi bil hikima Allah ya zuba masa hikima da kaga bayan Allah wasu bayan Allah in kana sauraron yadda suke ilmantar da mutane sai ka ce ina suka samu wani wayannan ba wai almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran manzon Allah to yaya manzon Allah yake wajen hikima hmm laysa laqa ma yuha ilayhi dan ya tarbi abin da ake masa wahayi huwa qaulul jumhuri wannan shine abin da jumhurin malamai suka faɗa sadaqallahu al-aziz wa ballaga da saura ko don mu ci gaba wa bana an ka wuziraka muka sauke ma nauyin da yake kanka nauyi da yake kanka na aikin isar da sakon Allah aka sassauta maka saboda ba karamin aiki ba ne ya zo shi kaɗanka ya samu duniya sai sai sai ka canza ta zama yadda yake ai babban aiki ne wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gaba ɗaya ya dubi duniya gaba ɗaya ya dukance ta ita kaɗan da yake sai ya canza kuma ya tsaya tsayin daka ba musulmi ba ma wanda ba musulmi ce ba a taɓa samun mutum jarumi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarumta ba wani jarumtan ƙarfin ma haka ne to amma shi jarumtan da yake nufi tsayawa jajircewa har shekara sha uku sahabbai suna shan wahala na su kai mata nasarullah ala nasarullah inna nasarullah qaribu kuna gaggawa da shi nasarar Allah tana zuwa wallahi sai mutum ya ta mace ta taso daga Yaman za ta je Sham ba ta tsoron komai da je ji ita kaɗanta kawai abin da ke gudu karta game da wani dabban da ya sama mata abin nan amma ba wani ya cutar da ita kuma haka aka yi suna kukan talauci talauci wallahi ni arzikin da daga Allah zai ba ku har kar ya zo ya lalata muku tunani shi nake gudu ya tsaya tsar shi kaɗansa sai da ya kai ga nasara tun yana samun kaɗan kaɗan har ya samu jama'a har suka bi kuma a hakan in an nemi a canja hanya ya sa mutane hanya kuma ya tsaya ya ce haka za a yi ka duba dai sulhu hudaybiya gaba ɗaya ma nan kuma sai sahabbai suka kowa su kamar ma yana goyon bayan wanda ba musulmi ba saboda shi addinin ne ba wai shi ba wai ra'ayi ba ne addini ne to tun da an ce Allah kuma ya zo bayani me yasa haka ya faru akwai wasu mutane Allah subhanahu wata'ala yana son su musulunta kuma in kun shiga a lokacin za ku kaskace su su mutu a kafare dan haka Allah bai shirya haka ba amma dai ana ganin abin damuwa ne Allah ya ce nasara ne an samu fatahun qarib wani dan karamin fatayi ne aka samu ba da ba fada ake ana yaki ana kashe kashe ana menene kowa baya ganin kowa ba magana tsakanin ku da juna sai ka jar an zo ana zaunawa ana meeting ana shawarwari ai an fara samun wani abu an fara samun dialog ka gani saboda haka ba a taɓa samun jajirtaccen mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba musulmi ba sun mutu ce shaida iri iri wani yana tambaya ce ina za a samu mutum a ce masa mutum ya yi ƙoƙari ya yi nasara ya kafa gwamnati misali ya kafa daula bayan ya kafa daula ya ce dukiyar ƙasar haramun ce da ya da iyalansa yana ta ce a kawo wata daka a yi zakka a yi mai amma ce da shi da iyalansa da zuriyarsa duk haramun na cikin sadaka yace haka masu mulkin duniya suke yi lokacin da kacin mulki nasara na mulki a lokacin kai ne kake da lajar iya a cikin abin da aka samu amma za a ce a ba da zakka a ba da sadaka ma banda ali muhammadin banda muhammadu banda ali muhammadin ba su da zakka ba su da sadaka in an bayar ba a rabawa da su menene abin da za a iya ba sai dai ka zo kawai bisa son ka ce ga hadiya ba ba gwamnati ne ta tsora maka wannan ba shari'a ne ta tsora maka wannan ba wannan wani abu ne na ganin daman ka kawai ka zo ka ce ga hadiya to shine manzo Allah zai karba yace kun taba ganin wani shugaba da ya haka ba mu ne mai amma yake rubuta wannan kun taɓa ganin wani shugaba da yake wannan yana daga cikin abin da ya nuna manzon Allah Muhammadu mutum ne mai gaskiya ya yi champion a wannan yace kuma ku duba irin cin nasarar da na yaki most of the leaders na yaki idan suka yi kwankarin gari suka yi gani suna jinjina suna izza suna ɗaga murya suna amma sai ga shi bayan ya yi kwankarin ɗin dimmat garin da ya fi damunsa kuma ya fi neman ya ci nasara a kansa maka kenan ya yi kwankar ɗinsa sai ga ya shiga kansa a kunce yana hawaye ya ɗaga kansa sama ya kalli kwaba sun kai da kansa ya har ya isa ka'aba saboda tawalu da nuna shi ba kowa ba ne Allah ne da nasara ba nan sana shi yana hawaye kun taɓa ganin shugaba irin wannan muhammadu mutum ne wanda ya yi shafiyar a wajen tawazo da tafiyar da al'umma to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shaida daga wurin dukkan waɗanda makiyansa ma suka masa shaida kuma malamai su ce wal haqu ma shaida jira a adawu idan har makiyansa lafi ma shaida su wannan dindurutun gaskiya ce wannan ake a wurin maulidi ake ga mutane darajar manzo Allah ana ta adaina kar a gaya musu manzo Allah da daraja ibada ne ne domin a nan ne kake sanin waye ya zo da addini har kake ganin girman sa da darajar sa kamar yadda muka faɗa a karatun mu ina jin na ɗazu da yamma da safe ne da yamma ne ko cewa Allah ya lissafa musulunci ba za ka zama musulmi ba sai ka ba wa manzon Allah abubuwa ga sunan guda hudu sai ka yi imani da shi sai kuma ka azzama ka tu'azziru wa tuwaqqiruhu to to nan ma wajen bangaren Allah kenan can kuma ana magana shi ma akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadansa sai fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wa azzaru wa nasaruhu wa tabu din wa tabu nuran ladhi unzila ma'ahu kaga abubuwan sun imani da shi sun azza sun girmama shi girmamawa sun bin nuran ladhi unzila ma'ahu sannan kuma wa nasaru sun taimake shi sannan sun bi nuran ladhi unzila ma'ahu abu hudu to amma wasu zo suna cewa kawai mutaba'a mutaba'a kwaya ɗaya cikin abu hudu da Allah yake su ne wajibi a yi manzon Allah kawai ku bi mutaba'a mutaba'a mutaba'a ina maganan amanu ina maganan azzaru maganan girmama manzon Allah shi yasa mu muka dage a ɗariƙar mu da tafiyar mu dole ne a girmama manzon Allah a bashi daraja saboda Allah ya ce haƙƙin sa ne ba ka ba musulmi sai ka haɗa wannan guda uku imani da shi girmama shi taimakonsa sannan kuma maganan mutaba'a binsa in babu wannan ba addini ake koya mutane ba ana koya mutane karkace ne to na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zana anka wujrat allazi an qadhara muka sauke ma nauyin da ya sauye ya maka bayan ka na isarka an qada zaharat wa rafa'ana laka dhikrak na'am allazi an qadhara wa rafa'ana laka da insha Allah wa rafa'ana laka dhikrakan nan yana bukatan dogon bayani don haka insha Allah za mu tashi akan wa rafa'ana laka dhikrak اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.